إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan lokaci mai albarka a wannan rana ta alhamis da ya yi daidai da biyar ga watan rabi'ul awwal hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara na da dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da ashirin da biyu ga watan goma miladiyya haihuwar annabi isa dan maryam shekara na da dubu biyu da ashirin daidai wanda lokaci ne da muke gabatar da karatu na wannan littafi mai albarka mai suna da alƙasa'idul wuturiya da aka sani da wuturiya wanda ibn rushaidin ya rubuta domin yabo ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da kuma bayanin matsayinsa da darajarsa da ɗabi'unsa da halayensa da kuma sirarsa gaba ɗaya. Wanda wannan darasi shi ne darasi na goma sha takwas a cikin jeren giyar karatuttukan wannan littafi da muke gabatarwa. Wanda satin da ya gabata mun tsaya shafi da talatin da hudu yau za mu tashi farkon shafi na 35 inda malike cewa nabiyun azimun ma ra'aita wala tara شبيها له في الخلق يا صاح منظرا هو المصطفى للحق لما به سرى خليل حبيب مصطفى سيد الورى كليم ولكن أين يا قوم وارخ تعالى على متن البراق وما سطى إلى المستوى هذا المحاشى عن الخطا إلى رفرف العز الرفيع فأفرطا خطى خطوة عنها تقاصرت الخطى له قدم في حضرة القدس ترسخ أقام يناجي الله وهو مؤدب وبالنون من نور الجلال محجب محب ولا أين وهذا محبب خلا بمقام ما رآه مقرب ولا هو في فضل لرسل مورخ ولما أتى للمشركين يحضهم على طاعة الرحمن أسلم بعضهم وقوم جدا بالسيف قهرا يردهم خراب ديار المشركين وأرضهم بمبعثه والبوم فيها تفرخ يتقبل آه. تشيوى نبي عظيم أي هو نبي عظيم شي وني النبي نه wanda yake babba wanda yake mai darajan gaske saboda nabiyun khabar ne labari ne mubtada dinsa mahzufun muqaddar ai huwa nabiyun shi wani annabi ne idan ce annabi shine almunabba'u bil wahyi wanda ake bashi labari da wahayi ko almu'allam bil ghaib wanda ake koyar da shi ake karantar da shi a gaibi wanda galibi inda aka kawo kalmar nabiyu ita kadai to hadda risala ma ta shiga hadda risala ta shiga illa in sun haɗu su biyu ga annabiyu ga rasul to shine sai malamai suke ƙoƙarin rarrabewa to amma abinda malamai suke cewa shine annabiyu wanda annabi shine wanda ya zo domin ya karfafi a da'awar wani manzo da ya gabace shi wato an turo wani manzo da wata shari'a zuwa ga wasu mutane ya yi karantarwa ya kira su ya bar duniya Allah ya karbi rayuwarsa kila akwai rugoro wani abu to sai Allah ya sake turo wani annabi domin ya zo ya ƙarasa isar da wannan saƙon wannan shine shi kuma ar-rasul shine wanda zai zo galiban da ainihin sabuwar shari'a wadda ba ta da alaƙa ta shari'ar manzon da ya gabace shi galiban sannan galiban akan turo shi kuma ga wasu mutane waɗanda ba a taɓa turo musu wani manzo ba wannan ta fuskar galibi ne a to wannan kenan saboda haka bambancin su kawai shi ga annabi duk sanda za a turo shi zaka ga mutane ne waɗanda dama an saba turo an saba turo musu manzo amma mai yiwuwa akwai abubuwan da za a ƙarasa to sai zo ya ƙarasa na kiran wa'annan mutanen wannan shine abin da ya fi zama daidai saɓanin abin da ya shahara cewa annabi shine wanda aka ba shi labari da wahayi amma ba umarce shi gaya wa kowa ba to wannan ai ba daidai ba ne kuskure ne dukkanin annabi da kuma manzo kowannensu an aiko shi ga kansa kuma aiko shi zuwa ga waninsa kuma kowannensu ya isar da sako azimun sannan mai girma ne ma ra'aita kai mai karatu ko mai saurare na ko kuma kai mai rubuta baitoci wato yana nufin kansa kenan baka taba ganin shabihallahu wanne yayi kama da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba fil khalqi wajen halitta ba ka taɓa gani ba wanda za a ce gashi ai halittarsa ta yi kama da ta annabi sallallahu alaihi wasallama ta fuskar ƙiba da daraja da falala wala tara haka nan gaba ma ba za ka gani ba baka gani ba inda aka fito kuma nan gaba ba ba za ka gani ba ba za ka gani ba manzaron wajen abin kallo wajen abin da za a kalla manzar shine abin da za a kalla kamar fuska ko gangar jiki ko sura jiki to baka taba ganin wani abin kallo ta fuskar halitta ba wanda ya kama da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya sahi ya kai aboki wannan babin nahau ana kiransa da at-tarhim shine datse harafin karshe lokacin da aka shiga ma suna da harfin nida wato ya ta kira kamar aishatu sai ka ce ya aish ya aish eh ya aish wannan ana kiransa da at-tarhim a babin nahwu eh ko kuma ja'faru sai ka ce ya ja'fa ya ja'fa duka wannan larabawa na yin wannan to ana kiransa da tarhim huwa al-mustafa shine abin zabi sallallahu alaihi wasallama lil haqqi domin gaskiya an zabe shi zabi na gaskiya lamma lokacin da bihi sara Allah madaukin sarki yayi isra'i da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga ainihin makka wato abin nan daga ainihin ka'aba daga alka'aba aka yi isra'i da annabi sallallahu sallama zuwa baitul maqdis zuwa baitul maqdis aka yi tafiya da shi cikin dare wanda lafazin sara akwai kuma asara wanda shi alkur'ani ya zo da shi subhanallazi asara bi abdihi laylan sannan akwai lafazin sara sara e, falamma qada musal ajala wa sara bi ahli to malamai su kokarin tattance wa'annan kalmomi idan aka ce sara to suka ce shine tafiya fi akhiril layl idan aka ce asara shine an yi tafiya da shi ko ya yi tafiya fi awwalin laili in kuma aka ce sara shine tafiya a cikin yini wato sara zaidun ma'ana ya yi tafiya a yini ya aka ce kuma asara zaidun zaidu ya yi tafiya fi awwalin lai ko an yi tafiya da shi asara bi zaidin ya yi tafiya da zaidu ma'ana fi awwalin laili in kuma aka ce sara to kuma wannan suka ce ya keɓanta ne da asairu fi akhirin laili tafiya a ƙarshen dare to da ya kawo asara da ya fi tunda shi alkur'ani ya yi amfani da shi shi yasa malamai suka ce tafiyar da aka yi da annabi sallallahu alaihi sallama daga nan makka ko ka'aba zuwa baitul maqdis an yi ta ne a farkon dare ba ƙarshen dare ba ba tsakiyar dare ba to mahallin shahid dai yana yiwa ya kawo wannan ne domin babin almajaz madadin asara sai kawo sara ko kuma ya za a kowanne na iya ɗaukar wani sai ya zanda sara da asara duka kusan za su iya wakiltar juna lokacin da ya tafiya da annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin dare a farkon dare khalilun shi madaɗayi ne masoyi ne na annabi na allah maɗaukakin sarki shi annabi muhammad madaɗayi ne na allah maɗaukakin sarki lafazin alkhulla mataki ne daga cikin matakan soyayya wanda ibn al-qayyim a cikin littafin sa radatul muhibbin ya kawo matakai wanda ya ce soyayya kusan tana da mataki-mataki wanda ya haura ma ina jin hamsin da wani abu ko kuma sittin da wani abu ko saba'in da wani abu dai adadin ba zan iya tuna ba amma tsakankanin haka ne ko hamsin da wani abu ko sittin da wani abu ko saba'in da wani abu kan cewa alkhulla din ita ce mataki na koli kuma mutum ɗaya ake wa ita ita la taqtadi tashrik ba ta ɗaukar tarayya ga cewa ne khalilina ne kuma wani ma khalilina ne banda Allah subhanahu wa ta'ala shi Allah madaukin sarki zai iya riƙan madaɗai daban-daban kamar yadda ya ce wa takhazallahu ibrahima khalila Allah ya riƙe annabi Ibrahim ko ya mayar da annabi Ibrahim madaɗayinsa to haka ya tabbata a sunna annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa kamar yadda Allah ya riƙe annabi madaɗai ni ma ya riƙe ni madaɗai da ya tabbata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma madaɗai ne na Allah subhanahu wa ta'ala habibun ko masoyi ne na Allah maɗaukakin sarki Mustapha abin zabi sayyidul wara shine shugaba na halittu gaba ɗaya kalimun kuma an yi magana da shi ai mukallamun an yi magana da shi kamar yadda Allah ya magana da annabi Musa wa kallama Allah Musa taklima to haka shi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya yi magana da shi lokacin da ya gana da Ubangiji da aka yi mi'raji walakin sai dai aina warihu ina masanin tarihi da zai iya zuwa ya bamu labari kan abin da ya gudana a ganawar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da ubangijinsa ina za mu samu wannan malamin tarihi eh walakin sai dai aina warihu ina za mu samu masanin tarihi da zai rubuta rubuce ko ya zo ya gaya mana ta fuskar faɗa da baki ga abubuwan da suka gudana tsakanin ganawar ubangiji da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama domin mu fa'idantu mu samu ilimi to shi yasa malamai suka ce allah ya ɓoye abin ya dunkule sai ya ce wala qadira min ayati rabbihil kubra saboda haka allah ya dunkule abin kawai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga daga cikin ayoyin allah subhanahu wataala mafi girma allah ya ɓoye abin bai yi bayani ba kuma shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi bayani ba duk da wasu da kokarin cewa zatin Allah ya gani waye da sauransu amma dai babu nassi daga annabi sallallahu alaihi wasallama karara ya qaumi ya ku mutane na ta'ala annabi ya daukaka ala matn buraqi saman wannan dabba da ake kira al-buraq wadda ta zo hadisi wadda bata kai doki ba abin nan Uh, dabba ce wadda tana tsakanin tsakatsakiya tsakanin doki da alfadari tsakanin mm, doki da alfadari take ba ta kai doki ba sannan kuma ta ɗara alfadari girma to wannan ita ce alburak wadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya hau wa ma sata kuma annabi sallallahu alaihi wasallama bai ƙetare ba ilal mustawa zuwa ga wuri madaidaici ko abin daidaitawa hazal muhasha wannan annabi shine abin kiyayewa abin nisantawa anil khata daga kuskure ba khai ba ne anil khata daga kuskure annabi sallallahu alaihi wasallama an kare shi an nisanta shi daga kuskure game da wannan tafiya din da sauran kuma tafiyoyi ila rafrafil izzi ma'ana fa'afraqa annabi sallallahu alaihi wasallama ya wuce ila rafrafil izzi har zuwa shimfiɗu na girma arrafi'i wanda yake madaukaki girman wanda yake madaukaki shine shimfiɗun fadar ubangiji subhanahu wata'ala khata khutwatan annabi sallallahu alaihi wasallama yayi tako tako yayi sawu sawu wanda wannan sawu ta ƙasaratil khuta sawawwaki ta kwankwani ta ƙasarat anha ta gaza kai ga wannan tako na annabi sallallahu alaihi wasallam duk wani mai tako duk wani mai sawu duk wani mai tafiya to tafiyansa ya gaza kai ga takon annabi sallallahu alaihi wasallam mala inda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kai ya taka inda kafar annabi sallallahu alaihi wasallama ta taka to babu wani mai kafa ma'abuci tafiya da kafarsa ta kai ga wannan ma'ana kafa kowa ta kasa kafar kowace irin halitta ta kasa kai ga sawun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai domin hatta mala'ika jibril bai taba wuce sidratul muntaha ba to shi annabi ya wuce sidratul muntaha har ya kai ga mi rafraful iz shimfidu na girma na buwaya na ubangiji lahu qadamun annabi yana da wata kafa tarsakhu wadda yake ta tabbata fi hadaratul qudusi a fada mai tsarki a hadarar Allah subhanahu wa ta'ala aqama yunaji Allah annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsayu yana ganawa da Allah madaukin sarki wa huwa muaddabu kuma dama shi annabi sallallahu alaihi wasallama abin wa ladabi ne abin wa tarbiyya ne an koyar da shi ladabi to shi yasa gaba ɗaya rayuwarsa ladabi ce kamar yadda Allah maɗaukin sarki ya yabe shi da wannan yake cewa wa innaka la'ala khuluqin azim lalle kai kana kan ɗabi'u wa'anda kana saman ɗabi'u masu girma masu daraja masu kima amma hadisin da ake roituwa cewa addabani rabbi fa ahsana ta'dibi ubangiji na ya min ladabi ya min tarbiyya ya koya min ɗabi'u na ƙwarai kuma ya kyautata wannan tarbiyyar tawa to hadisi ne wanda baya da tushe daga annabi muhammad sallallahu alaihi sallama duk da ma'anar tasa haka abin yake to amma ta fuskar riwaya da isnadi malamai suka ce bai inganta ba sannan wa muhajjabu annabi abin kiyayewa ne abin yi wa shamaki ne bin nuni da harafin nunin da ke cikin kalmar min nuri aljalal e, hasken girma da daraja hasken ɗaukaka to annabi sallallahu alaihi sallama an sha makance shi an tsare shi an kiyaye shi da haske na wato daraja na jalala shi yasa annabi sallallahu alaihi sallama diyya da mace ta ainihin wato zurfafa game da son namiji to duk da irin kyawun da Allah ya bashi ba za ta fitinu da kyan annabi sallallahu alaihi wasallama ba saboda an lullube wannan kyau da haske na jalala wanda babu wata halitta da za ta fitinu da wannan kyau din nashi babu ta haka da yawa an samu wasu daga cikin kabilu da za su zo daga ƙauye da niyyar su zo su ci mutunci annabi sallallahu alaihi wasallama su gaya mai maganganu marasa daɗi da sun zo gaba a dabi sallallahu sallama sai su kasa yin komai sai su yi shiru saboda wannan shamaki na haske da Allah maɗaukin sarki ya tsare annabi sallallahu alaihi wasallama da shi muhibbun shi Allah subhanahu wa ta'ala mai son annabi ne wala ainu kuma Allah ba a ce mai yana ina wa haza muhabbabu shi kuma wannan annabi abin so ne a to wannan yana ƙoƙarin kore ma Allah fauƙiyya ne ko kuma makani cewa Allah baya da bagire wanda kusan aƙida ce wadda ta saba ma alkitabu was sunna da kuma mazhabi na as-salafu salih abin da ya inganta shine tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala fauqiyya cewa Allah madaukin sarki wa huwa al-qahiru fawqa ibadi Allah subhanahu wa ta'ala shine marin jayi akan komai wa fawqa ibadihi Allah madaukin sarki yana saman halittunsa gaba ɗaya saman bayansa wannan shine ma'anar Allah subhanahu wa ta'ala yana sama ma'ana kowace irin halitta to ƙasa take ga Allah subhanahu wa ta'ala babu wata halitta wadda take saman ubangiji ko daidai da ubangiji subhanahu wa ta'ala to da haka Allah ba wai yana cikin sama bane a kawai Allah subhanahu wa ta'ala saman saman komai yake eh sama din ma karkashin subhanahu wa ta'ala take subhanahu wa ta'ala saboda haka kuma Allah ba'inun an khalqihi Allah bai cakudu da halittunsa ba babu wata halitta da Allah ya cakudu da ita ko ya garwaya da ita saboda haka da masu cewa Allah na cikin sama wannan kuskure ne da in ka ce yana cikin sama to kenan abin da ke saman sama yana saman ubangiji wannan kuma kaga ba daidai bane haka ko masu cewa Allah baya da bagire baya da makani to shi ma wannan ba daidai ba ne saboda nusus da dama sun tabbatar da cewa Allah na na saman komai Allah na saman komai subhanahu wa ta'ala wanda ita ce aƙida mai kyau ita ce aƙida ta magabata ita ce abin da ya kamata a ce mutane sun ainihin aƙidantu da shi to sai ce wa haza muhabbabun annabi sallallahu alaihi wa sallama shine abin so khala annabi sallallahu alaihi sallama ya keɓanta bi makamin da matsayi ko da daraja wanda ma ra'ahu muqarrabun babu wani halitta abin kusantawa zuwa ga ubangiji wanda ya taba ganin irin wannan matsayin ballantana ma a ce ya same shi sallallahu alaihi wa alihi sallama khala ya keɓanta bi makamin da wani matsayi ma ra'ahu muqarrabun wanda babu wata halitta ma'abuci kusanci abin kusantawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da ya gansa wala huwa kuma wannan daraja ta annabi sallallahu alaihi wasallam ko wannan matsayi na annabi sallallahu alaihi wasallam bai zamo ba muwarrahu abin rubutawa a matsayin tarihi fi fadlin game da wata falala li rusulin ga manzannin da sun ka gabace shi wannan matsayin ba a taɓa rubuta shi cewa annabi kaza ko manzo kaza ya same shi ba sallallahu alaihi wasallam kenan khususiyya ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam shi kadai walamma lokacin da atalil mushriki ne ya zo ga mushrikai yahubbuhum ba ya khuddu ba yahubbuhum yana kwadaitar da su ala ta'atir rahmani akan yi ma Allah subhanahu wa ta'ala mai rahama da'a da ya masa biyayya assalama ba'duhum an samu da yawa daga cikin sashensu sun musulunta sun karɓi musulunci saboda haka da aka aiko annabi sallallahu alaihi sallama mutane kasuwa suka yi gida biyu wasu suka musulunta wasu kuma suka doge akan kafircin su da shirka ga Allah shine ya faɗi kisimi na biyu wa qaumun wasu mutane gada sun zamo yarudduhum annabi yana kakkarya su bisaifi da takobi ƙaran saboda rinjaye shine ya rudduhum min rabda ya ruddu rabdan Allah subhanahu wa ta'ala ya baiwa annabi sallallahu alaihi wa sallama dama na cewa ya kira mutane zuwa ga addinin musulunci wanda ya imani da shi to sai a ci gaba da tafiya tare da shi wanda ya doge a kan cewa sai ya yi shirka da Allah subhanahu wa ta'ala sannan ba zai bar musulunci ya zauna lafiya ba to sai a yaƙe shi da wannan annabi sallallahu alaihi sallama sai ya zan ya shugabanci duniya gaba ɗaya shine abin da alfazazi yake faɗa a cikin ishiriniya afadan nada faidan wa a'mala sa'adatan fasasa bi zakal khalqalinan wa shiddatan abinda kaga an raba biyu kenan bangaren siyasa da ko bangaren jihadi da abin da ya kama da wannan to wannan shine ya rudduhum min radda ya ruddu ruddan ko raddan annabi sallallahu alaihi wasallama ya kakkarya su ya ainihin sassare su da takubba khirabu diyarin mushrikin kuma annabi ya rusa gidajen mushrikai wa arduhum ƙasarsu ta ruguje bi maba'asihi a dalilin aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka waye gari gaba ɗaya gidajen nasu da garuruwan nasu sun ruguje babu abin da a ciki walbumu kawai sai mujiyoyi jam'u bumatu bumatu shine mujiya tufarrihu da take zazzaga 'ya'ya fiha a cikin waɗannan gidajen alamun ba kowa kenan a ciki to wannan sakamako ne na ainihin waɗanda suka cije suka kangare suka ja baya game da shigowa cikin addinin musulunci bihi a dalilin annabi sallallahu alaihi wasallama qadra ainal bu'sa mun kaga tsanani da wahala haƙƙan da gaske labusahum ya zamo abin sawarsu ya zamo suturarsu su wa'annan da ba su yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallama ba irin su abu jahal da makamantansu wa arwahuhum haka kuma rayukansu mazhuqatun ta zamo abin kaskantawa abin halakarwa wa nufusuhum da zukatansu ja'allal manaya jam'u maniya mun sanya mutuwa birrimahi da ainihin masu ku'usahum ta zamo wato kofuna kofuna ko kuma kwannan shan ruwansu wato mun zamo kamar muna shayar da su gubar masu ta fuska halbin su da tarwatsa su da karkashe su mun sanya mutuwa birrimahi da ainihin masunmu ku'usahum ta zamo kamar kofuffukan shan ruwansu khatafna ru'usahum mun sassare kawunan su bi asiyafin rasuli da takubban annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam duka wannan yana ba da labari ne akan abubuwan da suka faru ga ainihin mushrikai da kafurai wayanda suka ki karba addinin musulunci annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa sun ga bayansu warahat riyahun ru'bi riyahun ru'bi iska na tsoro da ake jefawa a cikin zukatan kafirai wa rahat ta yi sabako bin nasri tare da taimakon Allah tare da nasarar Allah tasrahu tana harwowa tana kadawa tana fitar da wani sauti wanda yana ishara zuwa ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa nusirtu bin ru'bi masirata shaharin an taimake ni da jefa tsoro cikin zukatan kafirai tsawon tafiyar wata ɗaya da kafirai sun ji labarin gane nan tafi za su tsorata da zaran kuma za a yi yaƙi ko za a yi faɗa ka tsorata to shi kenan ka samu matsala ko da kai ke da ƙarfi to ƙarfin naka na iya samun matsala bihi a dalilin annabi sallallahu alaihi sallama taju kisra kambe na sitira na kisra kai taju kisra kambe na sarautar sarkin kisra sakitun ya roshi ya faɗi ƙasa babban sarkin nan da ya shahara da ta'addanci to a dalilin annabi sallallahu alaihi sallama sai wannan mukamin nasa wannan kinaya ce akan cewa ya rasa mukami ya rasa mulki ya rasa daraja a dalilin annabi sallallahu alaihi sallama mulkin nasa sakitun ya faɗi wa buduruhu da watanninsa wannan shi ma a ainihin isti'ara ne akan abin da ya shafi wato makamansa sai siffanta shi da watanni jam'u badirin ma'ana da duk wani matsayi da wani kyalkyali da yake da shi duka wannan na mulki na karfi ya faɗi wa iwanuhu da gininsa na benaye da ya yi shi ma ya kakkare ƙarshukka hakika an riga an zatsage shi sun masuruhu sannan labulaye da sutura wadda aka lullube aka zagaye wannan ginin wannan benin yawa ya gari shi ma duk ya yayyage wannan wannan sitirat an riga an kakkare an yi fata-fata da komai nashi wani ranu wutarsa kuma da yasa an kahura ana bauta mata a nan farisa ɗin haƙƙan da gaske tafaha zuhuru sai bayyanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta bice ta kashe wannan wutar wuta ce ta fi shekara dubu a kunne ana hura ta amma sai ga shi kankanin lokaci ta mutu ba ruwa aka samata ba ba itace aka daina samata ba amma ta mutu khasafna bi kisral arda eh mun kife kisra a cikin ƙasa shi wannan sarkin mana mun kife shi wannan majaz ne bi ma'ana yana son ya ce a dalilin ƙarfin da Allah ya baiwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da al'ummarsa to sai aka kifar da kisara muka muka zamo kamar mu ne muka kifar da shi a cikin ƙasa muka nutsar da shi a cikin ƙasa wanda yake rudda sururuhu an kakkarya mulkinsa da duk wani farin ciki nasa an karya shi duk wani farin ciki nashi an karya shi eh rudda kenan wa hama allazi qad hama bil kufri yufdahu wa haman lazi kan wannan da ham shine ra'asu eh kan wannan da kare hama ya riga ya dimauta bil kufri saboda kafirci yuf bahu to wannan kan nasa an an an an faffashe shi kamar an sa dutse an an tarwatsa wannan kwanyar tasa an an yi fata-fata da kan nasa wa hana bil islami mu al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama ga mu a dalilin musulunci fi tsibi ni'matin muna cikin ni'ima mai daɗi da yalwa wanda a tana bi izin ya zo mana da buwaya shi annabi sallallahu alaihi wasallam wa atila'in da ɗaukaka wa hurmatin da kuma daraja duka saboda musulunci ko kuma shi musuluncin a tana bi izin ya zo mana da girma da buwaya wa atila'in da ɗaukaka wa hurmatin da daraja jama'ana bihi kulla fadlin wa hikima a dalilin musulunci mun tara dukkanin wata falala da hikima ma'ana ilimi duk wani ilimi da muka samu da wata falala to a dalilin musulunci ne shi yasa al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce mafifice al'umma hatta wajen ilimi da komai khuliqina an halicce mu li ajalil mustafa saboda annabi muhammad abin zabi khaira ummatin aka mai da mu kuma mu ne mafifice al'umma eh to shi ma cewa an halicce mu saboda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma wannan babu dalili a kansa dukkanin nusus sun tabbatar da cewa Allah ya halicci mutane ne da duniyar karan kanta don makasudin tauhidi wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun wannan shi ne kuma dama al'insu wal jinnu su ne duniya Allah ce ba halicci aljanna mutane ba sai don su bauta amin sai don su kaɗaita ne da ibada wannan shi ne gaya shi ne makasud shi ne hadaf na halittar mutane amma cewa an halicci mutane ko an yi duniya ran annabi to wannan Allah bai faɗa ba kuma shi ma annabin bai faɗa ba faɗar wasu ne shari'atuna shari'anmu tansahu ta, ta goge ko tana goge kulla shara'i e, kulla shara'i ta goge dukkanin shari'o'in wasu annabawa da suka zo haka duk wani manzo da ya zo to bayyanar annabi sallallahu alaihi sallama ya goge wato shari'arsa ya goge wasu hukunce-hukunce da suka zo da aka bashi a cikin addinin nasa da Allah maɗaukin sarki ya turo shi da shi saboda haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da zaran ya bayyana to babu wani addini kuma da zai ci gaba da kahuwa a duniya ba wani abu kiristanci ba wani abu yahudanci babu wani addini sai annabi sai addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam haka babu wani littafi da ya halatta musulmi ya aiki da shi ko attaura ko injila ko zabura sai littafin allah alkur'ani ba maganar wa'azi da injila ba maganar wa'azi da attaura ba maganar wa'azi da zabura wannan duka shirme ne bata ne shi yasa ibnu muflih alhambali ɗaya daga cikin almajiran shekul islam ibnu taimiyya rahimahullahu ta'ala a littafinsa al'adabu shar'iyya a ciki ya yi bayani sosai a mujalladinsa ina jin na biyu cewa malamai sun yi gargadi akan cewa mutane su yi taka tsantsan game da wa'azi da wani littafi wanda ba na alkur'ani ba kamar masu wa'azi da bible ko masu wa'azi da attaura da makamantansu to wannan ba daidai ba ne an tambayi ma al'imamu ahmad akan haka ya fusata ransa ya ɓaci yake cewa to ina alƙur'ani yake kenan menene amfani alƙur'ani idan ga ka da alƙur'ani kuma za ka aji alƙur'ani ka ɗauko wani littafi wai kai zabura ko wani littafi na daban kana da awa da shi to wannan ba daidai ba ne bihi a dalilin annabi sallallahu alaihi wasallama qad aminna rajma mun ka kubuta daga jefe mu da duwatsu tula sininina eh tsawon shekarunmu mun kubuta mun aminta da cewa ba za a jefe mu da duwar wasu ba kamar yadda aka wa ashabul fili alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fili alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababi domin mun kubuta daga wannan an jefe su da duwatsu duwatsun suna tsuntsaye na dauke da wayannan duwatsun wadda aka tsuntsu ya ɗauki dutse da zarar ya zo sai ya jefe wannan mutane a bar halish haka aka bi su aka halaka su haka kuma mun kubuta daga jifa kamar yadda aka wa mutane annabi lotu da aka juye duniyarsu sannan kuma aka yi musu ruwan duwarwatsu na azaba mu duba mu samu wannan ba saboda albarkacin addu'a annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya lamunce ma annabi cewa ba zai halaka mu da azaba a dalilin wani laifi da muka aikata a halaka mu gaba ɗaya ba wa in kana duk wani laifi da ake yi a cikin al'ummomin da suka gabata a yanzu akwai mutanen da ke yin sa a cikin al'umma annabi akwai waɗanda ke yin fiye da shi ma akwai laifukan da ma ba a san su ba min qablu amma suna nan ana yi fala garakun haka nutsewa cikin ruwa kamar yadda aka wa fir'auna ya tsara'u baya bujiro muna li ajalin mu'inina a dalilin wannan mai taimakon mu ta fuskar addu'a shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walal khasfu yatina haka shafewa cikin ƙasa baya zo muna li farti zunubina saboda yawan zunubanmu kamar yadda aka wa qaruna fakhasafna bihi wa bidarihil ard Allah ta'ala ya ce muka kife shi a cikin ƙasa da gidansa da abin da ya mallaka gaba ɗaya dalilin min saboda dalilin wato cu ƙaryata da'awar annabi Musa da yi sallallahu alaihi salam ƙaryata da'awar annabi Musa alaihi salam to mu duk mun kubuta daga wannan eh khususna an keɓance mu bihi da annabi sallallahu alaihi wasallam a dalilin annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka keɓance mu duk cewa wa'in abubuwa ba za su same mu ba lal mashu ya turaku bi zambina saboda haka shafewa da aka wa wasu daga cikin ashabu sabti cikin banu isra'il a zamanin annabi dawud to mu ba za a yi mana wannan shafewar ba akwai waɗanda aka shafe su waɗanda aka ce kar su yi su rana asabar sai suka dinga yin gani ran asabar din ran ran jima'a din sai su yi gani ran asabar sai su zo su su cire ganin da suka yi su cire haƙon da suka yi da aka tambaye sai suka ce ai ba ran asabar suka yi su ba to shine sai Allah aka aka samu masu wa'azi suka yi ta musu wa'azi su daina suka ki dainawa sai Allah ya mai da wasu su berara wasu kuma aka mai da su aladu to mu wannan almasko din mun kubuta ba za ta bijiro muna ba wa min qablina gabanin mu ma al'ummomin da suka gabace mu kadika na bizambi yumsahu a dalilin zunubi akwai waɗanda aka shafi kamar su mutanen ashabu sabti din da aka faɗa to duka dai wannan yana bayani akan falala da muka samu da daraja duk da wannan bai hana kuma abin da muka yi Allah ta'ala ya kama mu da laifinsa a ranar gobe kiyama almakasud shine duk wanda ya san yana abin da baya da kyau to ya kokari ya ji tsoron Allah ya tuban ma Allah subhanahu wa ta'ala don mun samu wannan lamuni na rashin halakar da mu gaba daya a dalilin zunubi to wannan ba shi zai sa kuma mu yi ta abin da mun ka gada muna fusata Allah subhanahu wa ta'ala ba yan uwa musulmi nan za mu dakata abinda muka faɗa zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh